أما قمريتا الحمد لله رب العالمين
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم أهم.
بعد ما جاء أن الساحر لا تشركوه نعم صحيح قتيبة وهناد ومحمود بن زولان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفي عن أبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على فتيح خاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله آه يومنا عشرين كو ga watan ashirin ga wata ne? tsawon ga wata eh? zuwa ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya ga watan zulkada Ah, wanda ya daidai da wani wata ne kuma na turanci takwas ga watan shida Ah, eh wala wala faɗa mana tara ga watan shida eh 2000 ne a 23 a ne mutum mun dawo kan karatunmu na wato sura turmuzi a wannan wato mahalli mai albarka wannan zawiya ta ya suna zawiya nan ne ya sun rawiyar nan ya kamata malawalu da kai da sokoto da ibrahim da mustapha da malabana ya zai a kabirin zawiyar yau ku zauna ku fitarwa zawiyar na suna ita albadalawi sunan lakabin babban zakirin gun ne yawa zuwa da kai ya kamata mara wurin ka tashi daga nan da mun yi sallah dan Allah ko minti biyar ne ko minti goma a zauna fitar da da zawiyar na suna ka sa ana ta zawiyar tu ta wani kaza albadalawi to ita zawiyar sunanta to zawiyar muke so a fitarwa da suna alhamdulillah mun dawo kan karatunmu na wannan littafi mai albarka na wato hadisan manzon Allah inda muka fara wannan karatun wancan satin da shige a yau ga shi mun zo za mu tashi kan wannan babi mana babin wato tsarki ne ko abubuwan da suka inganta aka wato rawaito su daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya shafi tsarki to yau muna babin da yake cewa babu ma ja an miftaha salati ne a tsohuru wato babi ne wanda zai magana kan abin da ya zo wato mabuɗin sallah shine mai al-uhuru alwala kenan eh da ka kake ƙarfi ko eh alwala eh ita alwala ta da suna da yawa wannan yana ciki an gano sai ce bala ya ja mana hadisi ya ja mana sanadi عشان يتحدثنا قتيبة وحناد ومحمد بن جيلانة wato shi ne amfanin karatun hadisin kaga yace haddathana qutaybata qutaybatu wa hannadu wa mahmudu bin gailana ko to dukkan su sai ce qalu haddathana waki duka wannan malaman kowanne garin sarawa kowanne kuma tsakanin garin kowanne da kowanne akwai nisa kaga kamar shi kwatai ba kaga ɗan misira ne shi kuma hannadu mutumin basara ne ka gane shi kuma muhammadu bin bin galana shi ma shi kuma mutumin kufa ne to amma duka ya karɓa hadisin a wajen wannan ya karɓa ya ji hadisin a wajen wannan ya ji hadisin a wajen wannan kaga idan baka manta ba a wancan hadisin na sama ai dai kai mana ya jawo hadisi daga kan kofe mace ko da ya zo wani ji sai canza mana hadisin yake hannabi kuma ko sai wa hannabi shi ma wayarsa ta daban daga kansa abin da ya kan can yau kuma sai haɗe mana su su dukkan su ukun ana fahimta ta kuwa sai ci dukkan su ƙalu suka ce wato haddasa waki'un an sufiyana sai ƙara canza hadisi yake haɗin ma'anar wannan haɗin na biya muku tun wancan satin wa hawwala isnadahu ma'ana an canza isnadin kenan ya zai kama da wata sabuwar hanyar ta wani isnadin ana gane kuwa to sai kama da wannan ya ce me na'am karanta mana وحدثنا محمد بن بشار na'am قال Mhm.
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي Mhm.
حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل Mhm.
عن محمد بن الحنفية Mhm.
عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم to kaga dukan su ah, sun daga hadisin zuwa kan wato sayyidina ali ko kuma zuwa kan shi wannan babban tabi'i shine muhammadu bin hanafiyata da ne ga sayyidina ali dan sayyidina ali ne amma ah, duk ƴaƴan da duk ƴaƴan da sayyidina ali ya haifa ba tare da ah, na na Fatima ba ba a yi musu laɗabi da Allah saboda ginawa ga waccan nasaba kaga shi kawar na Muhammadu bin Daki ta masa yana harafiyata amma babban rikakken malami ne kusan ka ɗauki wannan halibacin ba malami kamar sa cikin ƴaƴan sai gina ne babban yana cikin wato kibaru tabi'ina da kyau to dan ba karatun tarihi na ne ba da mun dan faɗo wasu ɗan abubuwa a kan zanzu karatun hadisin annabi muke tukuna to shi ya ɗaga hadisin kan mahaifinsa sai jana'i sai jana'i shi kuma ah, annabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala manzon Allah ya ce kira wa miftahu salati yahu wato mabudin mukullin sallah abin da yake sa a buɗe sallah shine mai alwala sai ce mai وتحريمها التكبير wato abinda kuma yake wato kange sallah daga yin wani abu cewa an shige ta gadagadan an yi haramata shine a takbiru Mhm.
وتحليلها التسليم to abinda kuma yake warware sallah cewa an gama shine assalamu alaikum rahmatullah ina taslim yin sallama dan malamai suka ce abinda suka kawo wannan hadisi anan kamar yana yin kamar wato raddi ne ga wasu ma- mazahib waɗanda suke cewa za ka iya kiran kowane sunan Allah wajen shiga shiga sallah misali za ka iya cewa Allahul A'azam ko Allahul A'ala ko Allahul Ajal an gane akwai wanda malamai da yawa sun tafi akan haka to shi Tirmidhi sai kawo mana wannan hadisi anan da nassin yadda annabi ya furta cewa me wa tahrimuha me at-takbir dole ka ce Allahu akbar kamar an sallama kuwa ana gane kuwa kamar an sallama kuwa ko to kuma wannan kalmar ta ta ƙarshe ita ma wata haliluwa warware sallar shi na taslimu kamar wato ah, ham- ah, hanafawa ne suke ta mutum ya- ya salla a tahiyatul lahi ya kai karshe assalamu alaikum wa nabi wa rahmatullahi wa barakatuh kamar ta mu tahiyar kana ita tahiyar kala kala ce ba mana karanta za mu zo za ka ji tafiya kala kala ce aiwai kar ka zauna wata tafiya ka ce kuma ya haka shi na yin fannin karatu don ya kala kala ce ruwaya iri iri ce wani manzo Allah ya koya masa irin wannan nau'in wani manzo Allah ya koya masa irin wannan nau'in duk da tafiya ce amma ka ga mu ta mu nan ga wanda maka iya a cikin yawta lillah azakiyatu lillah yawta salawatu lillah ko assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin an gane ai ya kara wa shara la ilaha illallah ko a shara na muhammadu rasulullah to shine to su akwai wasu masu mazahib da suke cewa kawai kana gama ka misali karas kake sayarwa sai wani zo sayan karas kawai zaka ci ba kace assalamu alaikum ba to shi kana ka zama sallah na nawa za a baka sai muta ce fa sau da kai ba wanda ake rigima da shi akan addini sai jahili ba fa abin da ba shi da kofa sannan in ka biyo an baka wata sana yanzu ka biyo ka biyo wani sabon karatu da ce ka biyo wani sabon karatu ba lalle jiya malam ba ka san wani abin ba ko ka sani da gashi da karatu yanzu ka sani kajin ake sallama kawai za a shiga wani abu to sai manzan Allah ku dinga kula sai malai kawo cewa mazalla ya ce wato wata haliluha ne a taslim warware sallah shine ka ce assalamu alaikum na'am
هذا الحديث أشرف شيء في هذا الباب وأحسن wannan hadisi wato shine mafi wato inganci a cikin wannan babin gaba daya kuma shine mafi kyau shine hadisin wa sai da na Ali kenan ya fi kowane wato hadisi hanyar ta fi garanti
وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق a cikin wanda ta kawo wayar akwai shi wannan Abdullahi bin Aqil din to sai ke so ya ga maka kar ka ga kar ka ga shi a ciki ka ce to ai ruwaya ta ta zama mai rauni ta ce a mutum ne mai gaskiya Mhm.
وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه wato malamai sai ta maka kai kake bai sani ba wato malaman wato shashin malamai sun yi magana a kansa na wato karancin har haddasa yana da dan yawan- yana da dan karancin mantuwa kaɗan an gane to wannan karancin mantuwar sai ke gaya maka ba laifi ba ne me yasa
وسمعت محمد بن إسماعيل yace naji wato Muhammadu bin Isma'il shine Imam Bukhari yace naji Bukhari yana cewa
كان أحمد بن حنبلي da Ahmadu dan Hanbali وإسحاق بن da إبراهيم Ishaq bin Ibrahim والحميدي da Humaydi يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل yace ya ya wato suna kafa hujja wayannan mutum hudun da da ya lissafa a inji Bukhari Tirmidhi yace ya ji Bukhari ya faɗa wato da Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Ibrahim da Humaydi su uku kenan ko suna kafa hujja da hadisin Abdullahi bin Muhammad bin Aqil shi wannan wanda aka ce yana daga shi kenan an tarar da wani abin da za ka kawo akan magana hadisin sa mhm قال محمد mhm وهو مقارب الحديث yace shi wato shi bukarin da kenan yawa yace ana amfani da da da shi hadisan ah, ana mukarana da hadisan Abdullahi bin Muhammad ko Abdullahi bin Muhammad bin Aqil mhm وفي الباب Mhm.
عن جابر وأبي سعيد a cikin wannan babin wato akwai ta wannan hanyar wannan hadisin dai akwai wasu hadisai guda biyu a hadisi ta hanyar guda biyu kai da shi da jabiru da kuma wa da abi sa'idin al-khudri da jabiru al-ansari ana jabirin jabiru al-ansari kenan shi kuma wannan abi sa'idin al-khudri sun kawo wato wata hanya irin kwatankwacin wannan hanyar hadisi ta wato ta ta kutaiba dinnan da Hannadu da Muhammadu bin Gailana su ma sun kawo wato akwai had- hadisin su suma wanda aka daga zuwa wani an daga shi zuwa kan Jabiru wani an daga zuwa kan Abu Sa'id al-Khudri an gane wancan hadisin da muka karanta a yau hadisin Sayyidina Ali ne ana fahimta ta ana ganewa masiza ana fahimta ta wancan hadisin da muka gama na sama hanyar da aka kawo ta ta kare na kan sai gana ali an gane to ba shi kadai bane wanda ya kawo wanda ya kawo irin wannan hadisin ai ya gina maka yace maka a cikin babin wannan hadisin da na kawo ya fi kowanne inganci kuma ya fi kowanne kyau to sai ce to akwai a hadisin Jabir al-Ansari akwai kuma hadisin wato Sa'id al-Khudri su ma irin wannan hadisin da to shi zai zai kama mana hanyar hadisin ana fahimta na'am
صحيح لغيره Mhm.
حدثنا أبو بكر مم.
محمد بن الزبير don ja الزوي Mhm.
البغدادي Mhm.
وغير واحد Mhm.
قالوا wannan shi wato yace Abubakar wato bin Muhammad Zanjawaji ko a wanda yake al-Baghdadi wa gairi wahidin da wannan ɗaya ba ɗaya ba Mhm.
قالوا ya zantar da mu kenan Mhm. to kalu a ƙarshe ce suka ce inda ai kan shi kaɗai ya kawo sai kuma ce me wa gairu wahidin da wannan ɗaya ba ɗaya ba kaga suna suna da yawa kenan to kalu da Allah an fahimta ina so ka- kara karatun nan in mutum ya tashi daga nan an ji an ce bayar ya bayar ana gane ni to Mhm.
حدثنا الحسين بن محمد Mhm. abinda suka ce kenan
قال حدثنا سليمان بن بن كرم Mhm.
عن ابي يحيى القساتي Mhm.
عن مجاهد Mhm.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه to kaga duka su sun dauko mana hadisi can ya kawo hadisin Jabiru a Sayyidina Ali ko ya kawo maka na Jabiru sai ya kawo maka daga na Sayyidina Al-Khudri to sai yanzu sai dauko hanyar da ta zo ta fike kan Jabiru duka wannan wanda aka jero mana isnadin su sun fike kan wa suka daga hadisin kan Jabiru mhm
قال
Jabiru yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace مفتاح الجنة الصلاة gaba ɗaya ma kenan wato mabuɗin aljanna ji manzon Allah sallah ita aljanna mabuɗin ta sallah ne Mhm.
ومفتاح الصلاة الوضوء to ka ji ko ita kuma mabuɗin sallah fa yace alwudu'u da yiwa wato wawun wudu'u damma wudu'u alwala kenan in ka ce wudu'u ka- kai masa fataha shi ruwan alwala in ka ce wudu'u ruwan alwala in ka ce wudu'u kuma ita kanta alwala yawwa to shine mabudin aljanna sallah mabudin sallah alwala miftahul jannati as-salah wa miftahu salati alwudu ko wannan ka rike kawai yau kamar mai taso ɗari miftahu salati miftahu jannati as-sala miftahu salati al-wudu billahi alladhi la ilaha illa huwa ya fita abin da ka samu a cikin wannan watan ko nawa ne me yasa wannan lafazin manzon Allah ne na'am
باب ما يقول إذا دخل القراءة to mun gama da wannan layin kenan eh wannan wato ah, babi ne da zai da mu- ah, babu ma ya kulu idza da kalal khala'a babin abin da mutum zai ce idan zai shiga ban daki kaga da ka san shi da maka ai kana faɗa Allahumma inni a'udhu min al-khubuthi wal khaba'ith to yau gashi zaka san shi a karanta gashi a gaban ka ga hadisin zaka karanta kuma ka dauke shi ka sa shi a cikin aljihu yanzu ya wuce kamara ita nasa na'am Mhm.
حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن سعيد عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبيث
to kaga shekuran turmuzi a wannan hadisin mutum biyu ne da hannadu a da kuce da kuce batu da hannadu an gane to suna shekuran sa cikin hadisin dukkan su su biyun suka ce kala haddasana waki'un suka ɗago mana hadisin kamar yadda Malam Ibrahim ya ja ba sai mun ta maimaita ba saboda lokaci zuwa kan wa zuwa kan Anas bin Malik sun ɗaga hadisin zuwa kan Anas bin Malik ku dinga kula da yadda shi mai jan bakin yake jan bakin ba sai na maimaita na ce dima kaza da sana da sana kamar amfanin dai kenan in ya ja in akwai wani sharhi da zama cikin sunayen za mu ɗauko ne ana gane ha yanzu kaga da da da batu da hannadu wato sun ɗaga hadisin sunan shehunan turmuzi a cikin wannan hadisin abun su ya karɓa su kuma su biyun duka sun karɓa ne a wajen wakilu an gani ko shi kuma wakilu ya ɗaga hadisin ya kawo shi kanwa kan sai da na anasu dina malik an wana an wana kan anasu shi kuma anas yace min yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato kala yace ko yana cewa
kana nabi sallallahu alaihi wasallam ina hadisin ne ba magana ne na'am kana kala shi anas bin malik kala yace kana nabi sallallahu alaihi wa sallama idza da kalala idza da kalal khala'a manzon Allah sallama ya kasance wato idan zai shiga wato bayan gida ban ɗaki shine bayan gida ban ɗaki duka hausa ne bayan ɗaki yana ake yin masai da yana ba shi kita ban ɗaki shi kuma da bayan gida ba cikin gida ke ban ɗaki ba waje ake yi to ku rike wannan kalmomin za su yi mana amfani a cikin wannan karatun da bayan gida da ban ɗakin na'am me yake cewa Allahumma inni a'udhu bika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah ina neman tsari gare ka
kana shubatu wato a'udhu bika ina neman tsari da kai a gane to sai shu'uba ya ce
kokar kana marratan ukhra a wani lokacin kuma manzon Allah sallama yana cewa kenan a'udhu billahi min al-khubuth wal khabith to komi aw al-khubuth wal khabath duka an rawaita a'udhu billahi min al-khubuthi wal kabithi ko awil khubuthi wal kaba'ith shine wanda yafi shuhura wannan awil awil khubuthi wal kaba'ith ina neman tsari daga sharrin Allah ina neman wato tsari daga sharrin aljani namiji da kuma aljani na namiji da baka aljana ta mata an gane yau an samu hadisai kwayano kenan guda haka duka kowane zai haddatu isa aka ce haddara hadisi ba ta da wahala yanzu yau gashi mun samu hadda hadisi guda biyar alamun ya wuzo a uzu min al-khubus wal khaba'is miftahu miftahu jannati as-salah wa miftahu salatu al-wudu wacce na fara yace me eh miftahu salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru وتحريمها التكريم وتحديدها التسليم aga mun sama hadisi guda uku yau aha da kai mun karu na'am
وفي الباب عن علي وزيد بن أر- وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود duka ne su kowanne su yaro su irin wannan hadisin eh amma ne
حديث أنس amma hadisin Anas أصح شيء shine kowanne hadisi a cikin wannan babun وأحسن kuma yafi kyau kuna ganewa sai ya tace a cikin hadisan sai da kwanan da ta fito sai ya ajiye mai can na'am
وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب wato shi hadisin zaidu bin ar'ama a cikin isnadin sa an samu irtirabi a ciki ma'ana an samu ɗarraurawa
رواه هشام الدستواني وسعيد بن أبي أبو بكر عن قتادة an ƙasar ta فقال ɗaya سعيد kenan Mhm.
عن القاسم بن بن عوف الشيباني Mhm. an zaidu bin عن ar'ama زيد ta بن أرقم biyu kenan وقال هشام Mhm.
عن قتادة Mhm.
عن زيد بن أرقم haji ko? Mhm.
ورواه شعبة Mhm.
شعبة مم.
ومعمر مم.
عن قتادة عن النذر عن النبل بن أنس مم.
فقال شعبة مم.
عن زيد بن أرقم مم.
وقال معمر مم.
عن النبل بن أنس مم.
عن أبيه مم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم to wannan hanyoyi ne ga sunan wato da ya jero wannan ya ɗauko daga wani zuwa arkam zabibi na arkama wannan ya ɗauko daga wani zuwa zabibi na arkama wannan ya ɗauko daga wani zuwa zabibi na arkama da yake bai bukari a kan wannan hanyar hadisin shine sa'altu muhammadan an haza mhm, فقال mhm, يحتمل أن يكون قتادة mhm.
روى عنهما جميعا Eh, zai ya ce wato na- ya tambayi imamul bukhari akan wannan akan shi ƙasara ɗin nan ya ce duka zai yiwu a ce a tarata ya rawaita a wajen su su duka Mhm,
أخبرنا أحمد بن عبدة mhm, bai ƙyale mu ba fa wata hanya ce kuma Mhm, أخبرنا أحمد بن عبدة mhm, الجبي مم.
البصري mhm, قال حدثنا حماد مم.
بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب مم.
عن انس بن مالك مم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مم.
اذا دخل قراءة قال mhm.
اللهم اني اعوذ بك من الخبث da والخبائث fari shi ya kama na wata hanyar a shi kuma daga wato wa muhammadu bin abdullahi ko shi ne احمد بن عبدة ahmadu bin abdasir ne الجبي adabiyul basariyu ko ya daga bisan kan shi ma zuwa da kan anas to sai aka mana cikakken ruwayar wadda muke amfani da ita anan kana idza da kala khalla'a manzala sai sallama ji anas sai ya kasance idan zai shiga bayan gida sai ce me اللهم اني اعوذ بك Allah ina neman tsari da kai من الخبث daga sharrin bakin aljani
والخبائث da kuma bakar aljana lalle in mutum da shiga ban daki to dinga faɗar haka haka manzon Allah ya yake faɗa kamar da nake gaya muku kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wato abinda Allah ya ajiye mana in ka bi shi in ka bi shi ka tsira idan kai koyi da shi ka tsira idan ka sauka daga kan abinda manzon Allah ya koya maka ka je ka ɗauko naka daban ko to ka halaka domin kai ba abin da Allah ya ce a kanka amma shi Allah ya ce masa wa mata kuma rasulu wa kuzuhu wa man hakum anhu fantahu saboda ka shine abin koyi kullum kuma wato babu al'umma yar gata ka- kamar mu yanzu ka tambayi kirista zai shiga banda yake miki cewa ko ka tambayi bamajusi in za ka shiga ban ɗaki da kake cewa wanda za ka fito da kake cewa amma saboda wato tsarin addinin musulunci da yadda addinin musulunci ya zama ya koyar zama ana gane nufa hatta shiga ban ɗaki addini da kyale ka ba ana bin ka da koyarwa ga abin da za ka faɗa haka in za ka fito ma ba kyale ka ba ga abin da za ka faɗa in za ka fito an fahimta sai ka bayar da zaka kace addinin musulunci wani ne ya shiga ɗaki ya tsara shi bai yiwa dole addinin addinin Allah ne tsarin ya wuce a ce basirar wani mutum yanzu in basirar wani mutum ne a waye ita yake ce ya tsara ya ce a sun ma kalakanan nufata alaƙatar fa kalakanan alaƙata mudagatar fa kalakanan mudagatar izaman أكسونا الإزام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر وأتى يسأل عنا kafin manzon Allah ya zo duk duniya babu wanda ya isa ba wanda ya san wannan technology ba wani likita ko wani boka ko annabi isa ne ke baka san ya Allah yake tsara dan domin Allah bai gaya masa ya yake tsara ba amma annabi kawai Allah ya gaya ba cewa gashi yadda ake kaza daga farko a maniyi ne ya kwana kaza daga gudan jini ya koma tsoka daga tsoka kwana kaza arba'in arba'in ne a zo a yi laftin ƙashi a cikin tsokar kwana arba'in kaza kaza kaza to ba da san wannan fa sadaka dole ka yadda annabi daga Allah yake dole ka yadda ana fahimta to addinin mu addinin gata ne gashi an koya mana yau inda ake shiga ban daki Allah ya saka manzon Allah da alkhairi na'am mu tsara daya ko
هذا حديث حسن صحيح a ashe ba ma yi sharhin sa ba yace wannan hadisi ne wato wato hasanin kuma sahihun na ga muku ne sai kici hasanin sahihun ko a wancan satan na'am
باب ما يقول إذا Sorry.
خرج من الخلاء
to babin abinda wato dan adam yace fada idan zai fi- zai fita daga ban abinda dan adam yace fada idan zai fita daga ban daki
صحيح na'am حدثنا محمد بن إسماعيل mhm قال حدثنا مالك بن إسماعيل mhm عن إسرائيل mhm عن يوسف بن بن أبي بردة mhm عن أبيه مم.
عن عائشة مم.
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مم.
إذا خرج من الخلاء مم.
قال غفرانك to kun ji wannan hadisi kamar yadda ah, Malam Ibrahim ya ya faɗa ya ja mana daga kan wato hadisi ne Shehin Tirmidhi a cikin shine Muhammadu bin Ismail ko ya daga hadisin kan zuwa kan wa zuwa kan Aisha mai ɗakin mahaifin Allah sallallahu alaihi wa sallama tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan zai fita daga daga ban ɗaki yana cewa gufranaka ka kaji ta in za ka shekara kace Allah mai na'udhu min al-khubuthi wal khaba'is to yanzu kuma za ka fita sai ka ce gugufara naka an koya ma shiga ko an koya maka fita gufara naka Allah ka gafarta mana eh Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana eh to wannan shine ah, addinin mu kenan na'am
هذا حديث حسن غريب ya ce wannan hadisi wato hasani ne amma garibi ne Eh, eh, amma gara ba safa ba ba ta bata shi ba to shine kana ce garibin ka kalle ni a ba ta bata shi ba Eh,
لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل eh, ba mu san shi ba sai a a- hadisin Isra'ila
عن يوسف daga Yusufa بن أبي بردة bin bin Abi Burdata
وأبو بردة wato shi wannan hadi- hadisin garibi ne babu wani duk cikin sabai ba wanda ba wanda ya rawaito wannan hadisin sai ma- sai sai na Aisha an gane ita kadai ta rawaito wannan hadisin ita kadai to ai kaga akwai yiwuwar haka tunda ita koyaushe tana tare da damakin Allah mai ɗakin sa ce ko kai misali ka kaddara da kai da mai- da mai ɗakin ka in har kai mai nutsuwa ne ko kai mahaukaci ne ma misali idan har kana kana da wata ɗabi'a da kake yi, misali ɗauko min kwano eh ɗauko kwano ɗauko min cokali yaro na da hankali ne zuba min ruwa a butan nan zuba yi kaza bar kaza duka to idan misali a ce kamar ni nan za ka ce ya ɗaki na tara tara wuta ta ce lallai san ji labarin a wajen ku Da- dole ya zama garibi a yi an fahimce ni fa kaga gara ba ta bata bata bata bata shi ba da dama abin da ike shafa lamarin ta ne tunda shi shi kadai Allah ya yi wa baiwa guda biyu wanda an faɗa yanzu baiwa farko yanzu wannan mazajin da kake gani ba wanda yake yin komai banda wannan aikin an wana an wana an wana kawai dan me Allah ya ajiye su don su kiyaye mana maganar manzon Allah ne wane yana gari kaza kuma aka ba su kwakwalwa ba irin tamu ba ya zaka ma shi turmuzin nan a ƙarshen rayuwarsa baya gani da da ɗan jagora ma yake yawo amma idan ka zo gunsa duk hadisin da da- da- da- da ya karanto a wani rashin ganin ba su cuci iliminsa ba zai gama ya ce kaza ya ce ma kaza wani a gari kaza yake wane da wane da wane sa'anin juna ne sun zauna wane ya girma wane da da shekara kaza wane ya girma wane da da shekara kaza wane kuma bai ma haɗu da su ba hatta tabi'an fa shi ba tabi'i bane dan an haife shi hijirar manzo Allah sallallahu alaihi shekara 210 wasu suka ce da da tara hijira annabi ba kaga bai raske kakar tabi'ai ba tamaman tunda arni bi fa a cikin karnin na uku ma aka haifi shi to amma in ka zo ka tambaye shi wani zancen wani sahabi ko tabi'i me alaƙar wanda wani zai ce kaza ne ana zancen wani ya ga annabi cewa bai ga annabi ba domin ya zo madina ne annabi kwanansa kaza da rasuwa amma mutumin kaza ne ya taho kaza ne ɗaya da shi a hanya da ba don wannan abu zai iya riskar rashin lafiyar annabi to kaga wannan banda banda Allah ba wanda zai zai ba wannan bayar ana fahimta kuwa dan Allah to annabi kawai Allah ya ba wa wayannan magajin su mata haka su kare magana annabi ya mai ce la la kawai la za ka yi mamakin ya dace ciyaye wannan la din tun daga kan rubutu da kwakwallon mutane da zukatan mutane da aka ce kaza layi ce ko na'am kawai idan wani mutum ya shigo cikin wayar sai a kauce mata ba za a ɗauko shi wasu da ba a kai wana ciki sai a ce sahihun da gairihi sai a ɗauko gairihi ɗin sai in a ce a ya faɗi laɗin tun da an ga wadda wana da wana da wani dukkanin su wani wanda kuke ji ala lissafo ba wanda ba a san shi ba an san mahaifiyarsa an san mahaifinsa an san malamansa an san inda aka haife shi an san gaskiyarsa an san ƙararsa yanzu kaga misali ɗazu maganar muhammadu bin abdullahi bin muhammadu bin aƙilin makaiko sai da malamai suka magana a kansa cewa yana da ɗan raunin hadda shi mai littafin ya ce ya tambaye imamul bukhari imamul Bukhari ya ce ya tambayi Ahmadu bin Hanbali shine ko da da Ishaq bin Ibrahim da waya ɗayan da kuma yi yawa ya tambaye su shi ya tambayi Bukhari sai Bukhari ya tamsa wannan mutum uku duka suna yin aiki da wannan hadisin wannan mutum mutum to tun da aka yi aiki da su wannan mutum uku duk tsantsanin su ta kai aiki da hadisin sa to ya shiga cikin sa yayi saboda ka sadiqul ne dan Allah kuna gane karatun nan to wannan hanyar aka sa wa'annan mazajin su kare maganar annabi su tsare ka tantance wa su riko wanda su kawo mana gashi muna karantawa ina jin ba don su ba yanzu wannan turmuzin in an canza wani abu a kuna ana kana da shi an canza waje kaza ko da wannan zamanin ya sani zai ce bugun kaza kaza ne bugun kaza kaza kaza ne ka duba Allahumma inni a'udhu min al-khubuthi wal khabisi wanda ce Allahumma inni a'udhu min al-khubuthi wal kaba'isi yayi ka kalla saboda haƙƙin ilimi rawun yana shakka a awul khubus wal kabisi yace ko ko awul khubus wal kaba'is sai da ya ajiye muku kan ga wata ka samu hanyar tan tangaran idan kuma kace awul khubus wal kaba'is kaga shi kenan azalamin to manzo Allah Allah yayi wannan aka aje mazaje su kiyaye maganar sa ana fahimta ta kuwa da halitta ba wanda Allah yayi wannan sai shi shi kadai so da ka in ka gan in je ka ganka da shi kai Allah godiya kai Allah yana kanka na'am mu karasa
Abu Burdata bin Abi Musa shi Abu Burdata bin Abi Musa ismuhu Amir bin Abdullah bin Qais to kaga na'am kace ismuhu Amir bin Abdullah bin Qais al-Ash'ari to kaga alkunyarsa ce ne Abu Burdata Abu Burdata bin Abi Musa amma sunansa shi ne shi kuma amfanin turmuzi in ana kwakwanta sunan wani ya ce ga sunansa na kaza ne shi wannan abu burdata sunansa amiru bin abdullahi bin kaisin al'ashari kamar jikan abu musa al'ashari ne jikan abu musa ba ma kama ba ne haka da shi ne na
wala yi kuwa fi hada babu illa hadisin Aisha
babu wanda ya san wato ba a san wato komai a cikin wannan babin ba ba a san komai a cikin wannan babin ba a cikin wannan maganar ta wannan hadisin sai wannan hadisin na sai da Aisha dan ai ai gari wani na alhamdulillah wannan kaga na bayan gida da bayan gida da na ce da bayan gari wannan hadisin na ɗauka za mu karanta shi yau a nan zai mana amfani na yake nufi da bayan gida me kuma ake nufi da da bayan gari mun gama to alhamdulillah dan Allah fi karatun na yake nufi da bayan gida me kuma da ake nufi da bayan gari shi bayan gida ban ɗaki kai ban ɗaki yana ki shiga sha'ani na tana ki shiga sha'ani ko to bayan gari ba shi ma na ke shiga a sha'ani abin da yake faruwa ake canza musu suna yana daga cikin wato canjin waje ba